إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته yawa ‘yan wasa wanda inda aka saba cikin wannan watan an yi alkawali za a rika warwarewa iskosi waɗanda ‘yan bida'a suke tabbatarwa a matsayin hujja wanda kuma manyan malamai na musulunci sun yi bayani a kan cewa wa'annan dukan su basu da asali a addini to daga ciki jiya da shekaran jiya mun yi bayani a kan cewa hadisin na wanda ya zo a kan cewa an halittu manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam daga hasken Allah wannan hadisi ne na ƙarya sannan kuma an halittu duniya daga hasken manzan Allah shi ma hadisi ne na ƙarya muka hada da masu cewa an halittu duniya da abin da yake cikin duniya dalilin manzan Allah ko wannan shi ma ƙarya ne babu dalili a kai Allah ka tartar da mu to malam yake cewa qissatu bad'ul azan lailatul isra wal mi'raj wannan ita kuma ita ma wata kisa ce wanda ita ma ifitira in kire ne aka yi ƙarya ne aka yi kisar wayo kwarukon kiran sallah an yi shi ne a daren da aka yi isra'i da mi'iraji an ce al'isra shi ne ta yadda ya daga makani ne zuwa baitul makani san an ce al-mi'iraj daga araja ne ya areju araja ko uruja shi ne hawa ga shi nan suratul ma'arij ko sa'ala sa'ilun bi azabin waqi mana yake cewa gashi nan yayi wani majallatul tauhid rajab a makka an buga wata majalla ta tauhidi a watan rajab wanda wannan majallar da aka rubuta wai ake nuna cewa wannan kissa wai kissa ce wadda ta inganta ita kuma bari ka ji hanyar inda ta zo kuma da bayanin da malamai suka yi akan malai yace nuwasilu fi hadha at-tahzir taqdim al-buhus al-ilmiyya al-hadithiyya yace musadar cikin wannan tsoron taswal malai yana nuna cewa kariyarsa ta kare masu cewa wai an ware kiran sallah ne a daren da aka yi ne isra'i da mi'raji go ya ce to bari mu sada su wannan tsoratasuwal da gabatasuwa da bincike na ilimi a cikin bangaren ilimin hadisi da ilkari ilkariyan ga mai karatu wanda yake mai girma yana ne wanda zai karanta wannan littafin hatta ya kefa ala haqiqati hadhihi alqissa hal ya tsaya a bisa kan haqiqanin ita wannan kissa yana ne akwai wani zance wanda akwai shi ya tabbata kuma amma ne sai aka sako da abin da bai tabbata ba ko shi kuma nan ya zo ne dan ya warware maka abin da ya inganta kuma da ni ne التي اشتهرت على ألسنة كثير من الوعاد wannan kissan yace ta shahara in ce ta shahara ne ta bayyana ta dauka ma'ana ko ina an ji ta bisa kan harashinan da yawa daga cikin masu wa'azi wal khutaba da masu hudaba wal qussas kuma da malamai wanda ba su da aiki ba da kissosi ai na faɗi ba kuna ji da za ga mutum ya janyo aya kuma an yi minti 30 ana kissa sai ka ji abin da yake kissa akan shi dangane da ayar ba da alaka da ayar za ga wata ayar tana maganar tauhidi kuma ana kawo labarin wani wali ya yi kaza ya shiga kaza kare kenan ba aya ba ke so a karanta su mutane ko ana so a dau hankalin mutane ne da labari wanda zai burge su ko ka gani bayan kuma shi nassun qur'ani ana so a fahimta abin da Allah yake nihi in na aikata ne a aikata in na hannuwa ne in kuma na labari ne to ya zama to abin lura ne ga mu yanzu ga wannan labarin kamar da Allah ya ce laqad kana fi yusufa wa iswatihi yatahi ayatul lisailin ya zama to tabbas dangane da rayuwar yusufa da ‘yan uwan guda goma sha ɗayan wani ko kuma guda goma ayoyi ne amma ga masu tambaya abinda Allah yake nuna akwai babban lisan moral dangane da rayuwar Yusuf da ‘yan uwan shi kun ga yadda aka yi fa bawan Allah yana musu biyayya ba yana son ‘yan uwan shi su kuma suna so su hallaka shi kuma a ƙarshe duka suka tsari mishi hasara wa Allah ɗaukaka shi Allah ɗaukaka ke na wannan za mu ɗau wani lisan moral akan cewa lalle ashe ɗan uba yana da asali shine ubanku guda da mutum amma uwarku ba ɗaya ba to ana samun matsaloli biya amma ba ana neman kuma ko ina bane yake yau akwai wanda su gwamnati suka ma zama mai danko wanda suke da adalci wanda suka karanta qur'ani da sunna ta manzon Allah amma kuma kaga a ƙarshe wanda aka mashi hasara kuma Allah shi ya daukaka ya da kowa daga cikin su mallan yake cewa awwalan matunul qissa na farko shine zamu zo da matanin qissa shine tun daga sama daga abdullahi dan abbas ko daga umar dan kadab ko sa'ad ibn abi waqas ko abi sa'id ibn al-khudri ko kasan da ma shi ba zalika min as-sahaba to zai kawo kidan matanin kissa sai ta yi asalin kissa ruwiya ruwiya an ali ibn abi talib radiyallahu anhu annahu qala an rawaito waye rawaito daga ali ibn abi talib Allah madaukakin sarki yarda da shi qala yace akwai wata kalma wanda za ku ji galibin malaman sira suna kata in aka ce an ali ne su karrama Allah wajahu wannan kalmar ita ba ta da asali a addini karrama Allah wajahu ita ba ta da asali a addini yan bid'a ne suke karawa annahu qala lalle yace lamma arada Allah tabaraka wa ta'ala an yu'allima rasulahu al'azab lokacin da ubangiji madaukakin sarki ya nufi ya sanar manzon shi da kiran sallah fatahu jibrilu bidabatin yuqalu laha al-buraq ya mala'ika jibril ya zuwa manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam da wata dabba ana ce da ita albura gago kalkumance sun ba da siffata cikin littafin al'isra wal mi'iraj go wanda sun ce ta tsara jaki kuma mine mata kai dai albadari gina go faukal himar dun albagar ba zaha ba yarka buha da mala'ika jibril ya ka ya tsarmiya manzan Allah a gindin sai manzan Allah ya tahiya dan ya hauta fastasa abad sai taki sai gardam shi ne fastasa abu dinan sai istasa abu amur ala fulan ma'ana ya so ya wani abu mene ya kasa wahala daga wahala ne sa'ab hazal amur sa'ab ala rabu kasa wani abu mene akwai wahala kenan go fa qala laha jibril sai mala'ika jibril ya ce mata usukuni ya ce buraka ki nutsu fa wallahi na rantse miki da Allah ma raki baki abudun akaramu ala Allah min Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam yace na rantse miki da Allah wani bawa bai taɓa hawa bayan wanda yake girma a wajen Allah kaman wannan ne yanzu wanda zai hauki wanda yake taimaka Muhammad kuma in gari ba sauran kissar misali in ka koma asalin littafin da na wadi al Isra wal Mi'raj zaka ga sun ce wai ita wannan dabbar wai Annabi Ibrahim ya hauta Annabi wani ya hauta wannan zanen duka da suka zane ba shi da asali a addini wannan kamar na muku hannun ka nisan dani ban na so ne in yi orfi insha Allah subhanahu wata'ala ita kanta kissa ta Isra'i da Mi'raj ita ma zamu bambamta abin da ya inganta a sunna kuma da ƙaryar da aka ƙara ita ma zamu zo kanta kun jigo yace mata na rantsi miki da Allah wani bawa bai taɓa hawan wanda ya yi girma da ɗaukaka a wajen Allah kamar annabi Muhammad kala fara kibaha ya ta yi shi kenan manzan Allah ya hauta ma'ana ya ta nutsu ya manzan Allah ya hauta hatta in ta ha ila da hijabin lazi yalin rahamanu ta baraka wata ala da ya hauta ka ba tana keta tana keta har da ya isa hijabi kun san me hijabi aiko kamar wani abu ne wanda yake da kariya kuma mene ya aka yace kariya mun gane alheda ya iske kariyar da wadda take giye da ubangiji madaukakin sarki ma'ana yadda ya je gun da inda zai yi biri kawai daga an keta gurin ne za a iske Allah ne madaukakin sarki za a iske kala sai shi ne ruwa da ke safa baina ma huwa ka zalika tsankanin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana tsaye tare da buraka in kharaja malakul min alhijab kar kuma ta wannan hijab a matsayin mai yake katanga mun gane sai ga wani mala'ika ya fito daga jikin wannan hijabin ko kuma daga jikin wannan kariyar fa qala yace fa qala rasulullah sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya jibril man haza yace ya kai jibril wannan kowai wanda ya fito daga jikin wannan shamashi wanda ya kare mu wanda kuma kan kuma a yanda saka Ali ya ce wai bayan wannan hijabin menene Allah ne to waye wannan shi kuma wannan mala'ika mu waye fa kala eh mala'ika Jibril ya ce mishi wallazi ba'asaka bil haqq na rantse da wanda ya aiko ka da gaskiya inni la aqrabul khalq makan ni da kake gani na ni ne na dukkan halittoci mafi kusan matsayi a wannan gurin inda muke tsaye kun gane abin da yake ni wa me yake ni duka mala'iku ya yi su matsayin kusan matsayi a wajen Allah. Ko kun gani? Ya yi su kusan matsayi, ku lura in aka ce kusan matsayi ba ana nuna ba wai ya yi su kusa da Allah. A ya yi su ɗaukaka kuma da kusantaka da Allah dangane da salar lura ba kan wasu sosai. Kun gane aiko? Ya ce wallahi wallazi ba a saka bi haka inni la aqrabu al khaliq makana ni wallahi nahi nahi kusan halittoti nahi su matsayi a wajen Allah. wa inna hazal malaka wannan mala'ikan da kake gani ma ra'aytuhu munzu khuliqtu qabla sa'ati hadhihi ma ra'aytuhu munzu khuliqtu qabla sa'ati hadhihi tunda aka halitte ni ban taɓa ba ganin shi he yanzu kawai fito waje na yi kowa kusan matsayi da Allah duk wani abin za a bada sako ne ake bada waje kamar yadda hadisi ya inganta cikin sahihul bukhari in ubangiji madaukakin sarki ya niyya zai zance mun lura zai haddasa wani abu a duniya ko za a yi wata mutuwa ko za a yi wani bala'i ubangiji madaukakin sarki in yayi niyyar yayi zance ka in yayi duka mala'ikun sama ta bakwai su suma ko sai da kwarjinin girman Allah kahin yayi ba kuma ba yana yi ba kahin yayi daga yayi shirin zai dukkan mala'ikun da suke sama ta bakwai su suma yan ta shidda ya su suma wani hadisi ne sahihi shi ba ta sani ba ce yan ta biyar su suma yan ta hudu su suma yan ta uku su suma yan ta biyu yan ta daya sai manzon Allah ke cewa a riwaya farkon wanda yake fara halakawa bayan Allah ya kare zance jiwa ba wai yana cikin zancen yi wani ikon Allah da Allah mai ka diba ga Allah dan ka san girman shi wanda zai iya kaddara girman Allah ya shi in zai zancen ne dukan su mala'ikun suke su ma har mala'ika jibril dukan su mala'ikun ma amma wani ikon Allah diba kuma in ya kare zanta kuma wanda zai fara farka mala'ika jibril kuma ya harda shi abin da Allah ya wuce ba a farke bai kin kuma ma kun san su ma ranka da jikin to shine yayin shi mala'ika jibril yake cewa wallahi ma ra'aituhu منذ خلقت قبل ساعتي هذه na rantsa maka da Allah ban taɓa ba ganin shi tunda nake tunda aka halitta ban taɓa ganin shi yanzu fa qala al malak sai wannan mala'ika wanne kenan wanda ya fito daga cikin hijabi ko kace daga wannan kariyar yace Allahu akbar Allahu akbar bakin abin da kala fa qila lahu man wara al hijab sai aka ce da shi to waye yake bayan hijabin wannan wannan shamakin wanda ka fito daga sigen shi to bayan shi kuma waye yake bayan shi tambaya kenan suke kenan go waye yake bayan shi eh ta sadaka abdi bawa na yayi gaskiya ana akbaru ana akbaru ni ne mafi girma ni ne mafi girma kullu da magana eh kullu da magana wannan amsa daga ina kuma take daga wajen Allah ana akbaru ana akbaru Allahu akbar kenan muku gani ba ana Allahu akbar kabar jumla kabariya kenan go duk za ta zama mu fita da aba sai jana almutakallim jana Allah ne zai tamini ba yanzu in Allah ta Allahu akbar kamar wani zikiri ne yayi amma in ta ana akbar kenan ana kamar mutum zai badal kin Allahu ta kenan go sadaka abdi abinda aka fara cewa bawa na yayi gaskiya bawa na yayi gaskiya ana akbaru ana akbaru thumma qala al malak sannan yau nan mala'ikan yace ashhadu an la ilaha illa Allah kenan maganar farko ta wace da Allah yanzu kuma wannan mala'ikan shi kuma shi aka wa tambaya ku lura to kuma ka hinya amsa yayi waye amsa sai ubangiji ya amsa kuma bayan wannan shi mala'ikan ya ce Allahu akbar Allahu akbar kun ga bamban mutum wannan kalmar ta ana akbaru ana akbaru kaga ana mutakallim ita kuma Allahu akbar jumla ce ne insha'iyya kabariya jirago na'am qala yace faqila sai aka ce lahu da shi man wara al-hijab to waye yake bayan wannan hijabin tambaya da nawa kenan ta bigo sai aka ce sadaka abdi bawa na yayi gaskiya la ilaha illa ana mutakallim ne ko kuma kabari mutakallim ne hallo murya ta sake cewa babu wani abun bauta wanda ya tantanta abota miki da gaskiya ne ni kaga wai kenan yake iya faɗa wannan magana wa man yaqul minhum inni ilahun min dunihi Allah ta fazalika najzihi jahannama kazalika najzi zalimin duk wanda daga cikin mutane ko daga cikin aljannu sai ce ni ma abun bauta ne banda Allah ni ma abauta mini Allah ya ce kowa ya duk wanda ya ce shi ma abauta mishi kowa ya Allah ya ce shi ya da lahira za mu saka mishi shiga cikin wutar jahannama kuma kaman haka ne daman sakamakon azzalimai ai babu azzalimi wanda yake shine Allah karshe kenan ba ta haka nasun qur'ani ya nuna mu cewa ba wanda yake da yancin ya ce ana Allahu hewa sai Allah subhanahu wa ta'ala ala sai mai ruwa da tafa qala al malak yau nan mala'ikan ya ta ashhadu anna muhammadar rasulullah sai sai na shaida ko kuma ina mai shaidawa lalle annabi muhammad manzon Allah ne kala sai mai ruwa da ce faqila Allah ya aka sake cewa man wara al hijab to nawa kenan waye yake bayan wannan shamakin sadaka abdi ya kace bawa na yayi gaskiya ana ursalitu muhammadan ko kuma ana arsalitu muhammadan ni ne na aiko shi muhammadin allo nan mutakallim ne ko kabar Allah ne ke zance ni ne na aiko muhammadin yanzu ma da zance na uku ai Allah yi ku rika lura fa tambayar wa mala'ika ake ba amma wa yake bada amsa Allah yake bada amsa qala al malak sai wannan mala'ikan shi kuma ya ce hayya ala sala wannan shi ne farkon jinan sallawa kullu ra ma'ana ina aka aka tattama mana sama hutun sama ta gobe shamakin wanda gashi ya Allah ko gaman ala malaku yau nan mala'ikan ce hayya ala sala hayya ala fala kad qamati sala wannan dai ba kiran sallah bane ko sai ta da ikamata go yawa sun makala sannan yace Allahu akbar Allahu akbar waye ta Allahu akbar waye ta Allahu akbar sunan kuma nan ne inda shi ba kala al malak sai wannan mala'ikan ya tahayya ala sala hayya ala al fala kada ka mace sala ma'ana ai gaugawa a zo wajen sallah ai gaugawa a zo wajen babban rabo tabbata sallah ta tsaya ma'ana za a fara sallah sun makala sannan kuma ya ce an ma fa akbar mala'ikan kenan ko kala fakila lahu sai mai ruwa ne ce sai aka cewa wannan mala'ika man wara alhijab wai wai a bayan hijab ya ce sadaka abdi bawa na yayi gaskiya ana akbaru ana akbaru ni ne mafi girma yani an kulli shay'in sun makala sannan wannan mala'ikan ya ce la ilaha illallah kullu rada abinda suke ne ana suke wa kiran sallah mun gani ya kai yake tiladi kuma tare da kiran sallar da mene da ta da ikama wanda kuma dukan sun gaji ba sunna da manzo Allah karanta su daban-daban ne ba tare bane a gaba zai zamu zo tahlilul masail qala faqila sannan hallo hi aka ce man wara alhijab na nawa kiran nabi ali waye yake bayan wannan shamakin sadaka abdi aka ce bawa na yayi gaskiya la ilaha illa ana manil mutakallim Allah subhanahu wa ta'ala thumma akaza al-malak bi yadi Muhammadin sai wannan mala'ikan ya kama hannun annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam fa qaddamahu yasa shi gaba fa amma ahla sama yawa yan sama sallah yawa yan sama sallah kulura nan jumla ce mubahama ba ce ma ba yan sama ta daya ba ce ma ba yan ta biyu ba ce ma ba yan ta uku amma abinda za ka yi takadiri ya ji a kaddara ta da yan ta nan za bakwai tun da yanzu magana da ake kusa a kusan Allah ne ake yanzu anan babu sako Allah ne da kan shi ke zance da shi wannan mala'ika fihim daga cikin wanda aka sa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama gaba ya musu limanci akwai Adam wa Nuhu bayan zanuwa ba sai akwai Adam akwai Abul Bashar akwai Abdan Shakura innahu kana Abdan Shakura go akwai uban duk wani mutum wanda ke rayuwa a duniya ko ya rayu ko yanzu yake rayuwa akwai kuma bawa wanda yake mai godiya kala abu ja'far muhammad ibn ali abu ja'far muhammad dan ali fa yawma idhin akmala allah li muhammadin sallallahu alaihi wa sallama sharafa ala ahli samawati wal ard arannan ne ubangiji madaukakin sarki ya tukawa muhammad sallallahu alaihi wa sallama daukaka a bisa kan yan sama ta bakwai da yan kasa ta bakwai kulura ana abin da kalmar take ne arannan ne Allah ya nuna matsayin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a wajen ‘yan sama kuma da wajen ‘yan ƙasa kuma ya girmama shi to ga bakin kisar inda take musiba baya kuma isatu badu'ul azani ba ta ba badu'ul igama ko kun jami'a isatu badu'ul azani lailatul isra wal mi'raj to ni kuma tambayar ta zama wa hal fil azan wa hal fil azan lafazu kada kamata sala in kuma akwai riwayar ai abu ne mai sauki ai a daga addini ai ba rikici bane in akwai riwayar ko cikin muwaffa ta al-Imam Malik ko al-Umm na al-Imam Shafi'i ko musnad na al-Imam Ahmad ibn Hanbal ko fiqh al-Kabir na al-Imam Abu Hanifa ko as-Sahih na al-Imam al-Bukhari ko na Muslim kai duk wasu littattafai to aka lafazin kuma a ga suwa suka rawaito da suwa suka inganta wanda a kiran sallah aka sa lafazin ne kada kamata sala dan a larabci mu koma malakan tsagorin larabci in ka ce kada kamata sala ka ce yanzu sallah ga ta za fara shi kuma kiran sallah me me a luga na larabci me ake ni da al'azan al'ilam ko ka ce al'ilamu bin nun ko ka ce al'ilamu bil mim sanarwa Allahu akbar Allahu akbar kana ga jama'a Allah shine mafi girma da abin da kake kabari Allah shine mafi girma Allahu akbar Allahu akbar ashhadu an la ilaha illa Allah bazan ka ba duka kana ne shaidawa babu wani abin bautawa wanda ya tantanta abota mu daga gaskiya sai Allah kasa annabi Muhammad ya kace mini hayya ala sala ai gaugawa a zojen sallah hallu hayya ala sala ai gaugawa hayya ala fala ai gaugawa a zo wajen babban rabo irin raban da babu irin hayya ala fala sai mi kuma Allahu akbar ko akwai kada ga matsala fa zukan da maga to kaga da farko ma shi kariya kasa in za a yi da ma basiran ma bace wanda kaga yanzu kaji abin da suka ce qissatu badul azan qissal farkon kiran sallah lailatul isra'i wal mi'raj adaran da annabi isra'i da mi'raj kiran sallah aka ce kun janta al azan to shikenan sai ma da yake cewa to wannan shine bakin qissa a rannan ne Allah madaukakin sarki ya tukawa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam daukaka shi sannan ya girmama shi a wajen ‘yan sama da ‘yan ƙasa. Saniyan na biyu, na farko aikun sami aka kawo, ne aka kawo na farko, mata da rikista, ke zai mi kenan, takariji, ne ake cewa takariji, to shi kenan shi wani hadisa, a wani littafi ne aka da wato shi, ka san dai baka kan bar hadisi, in sai a cikin wani littafi yake ka tafi ka sani. don ka san baka sani ba to dan me ka janyo mini shi kamar misalin da muka yi na jiya ko wani jahili ya ce wa man qala ana fa laysa huwa kuma ta hadisi ne larabci ne magana ta yi hadisi ne jiwa dan Allah to shi kenan in hadisi ne a cikin wani littafi kirkira da hudi shi kenan to halu bana ma magana ma in ka hudi ko ne ne ma yin sai zuwa suka rawaito shi a inda yake kima baka iya bari Allah ka daratar da mu kuma Allah sa a gane saniyan at-takhrij yanzu kuma malam zai maka bayani akan shi wannan hadisin bakin iya littattafan da aka rawaito shi zai kama duk wani littafi wanda kaga ya kashi ba riwaya bane mun gane nakalin ku rika bambamta tsakanin hikaya da annakal kuma da arriwaya in an ce arriwaya kawai malamin lokacin da ya ka littafin shi ba labari bane ba ɗaukowa ba sai a shi ya rawaito da kanshi mulura ba sawowa bai kawai da kanshi ya rawaito daga wani daga wani daga wani yanzu kenan zamu zano didi bakin iya inda aka samu wannan hadisi daga cikin littattafai na sunna ta manzon Allah na farko inda aka samu wannan littafi eh inda aka samu ne wannan hadisi akhrajahu al-bazzar al-imam al-bazzar ya fitar da shi fi kashf al-astar wani littafi wanda ake ce da shi ne kashf al-astar shine yayewa sutarraka al-astar jami'i ne ne na asitu a mujalladi na farko safaha ta 178 ya sake gashi kuma safaha ta ɗari uku da hamsin da biyu wa ƙala ga shi zai ga muku isnadin shi mun gani al'imam al-bazar aikun san rawi ne aiko yawa wa ƙala hete haddasana in kullu radidi shi wannan hadisin ya turza ma akan najiya ko bai turza najiya kun ji haddasana wa ƙala haddasana muhammad ibn usman ibn mukilad al-wasibi حدثنا أبي أنا زياد بن منذر زياد بن منذر إن كتب تهفة الأشراف فدكا ما لمن تكريه سن اتفاقي أكار رئيبان تشباك الباري واجمع كريسين من أقول لك كلمة أنت سبيه أنا محمد بن علي ابن الحسين أنا أبي أنا جده من قال هنا أنا أبي إيه أبيه واي أبيه يو ناسني واي سنة ناش أن محمد بن علي وانا علي تبا علي ابن أبي طالب dan al'imamu da Hassan, kasan Hassan da ya yi hida, ya dasa mashi Ali, ma'ana sunan baban shi kenan ko? Shi kuma da ya yi hida, shi kuma Ali, shi kuma ya dasa mashi Hallo Hussein. Ko ka gani, kasan akwai ɗin tilaɗi kenan ya kaba hangen. Saboda yanzu a ce an rawato daga Hussein ya kace wanne, dan ko jika. An rawato daga Ali wanne, ko ban ko jika. Dan karka mana ɗin tilaɗi wannan kenan ba, ah, to ai kasan ya hangen. Bunul Hussein, ana abihi, to nan wa ake nihi da abihi. Hussein, mun gane shi kuma an jaddihi kuma daga kakan shi kuma wajen Ali ibn Abi Talib mun gane an aliyin to ya fi samu daga Ali fa zakara al-qissa sai ambata qissa to kaga wannan shine takarijin shi sai ku kiyaye daga cikin marawatan shi dai akwai wani wanda ake tare shi Ziyad ibn Munzir Ziyad ibn Munzir za ku ji abinda malamai suka ce salisan to shikenan ga yanda qissar take حدثنا محمد بن عثمان محمد بن عثمان بن مخلد الواسطي حدثنا أبي أن زياد بن المنذر أن محمد بن علي ابن الحسين أن أبيه أن جده أن علي معنى أن سامو جنان دقى محمد بن علي كما دقى علي بن الحسين دقى حسين ابن علي ابن أبي طالب رضي الله عنه ثالثا التحقيق نأكو يسا يكما تبتسوا تشيتنا دالا غانا كديبا كإنسان to shi kenan mun ji daga wajen wanda aka rawaito daga wani daga wani daga wani to ya wajen bangaren tabbatar su wato kissa ta tabbata ko kuma bata tabbata ba gashi nan kuma zaka koma kuma wajen abinda masanan hadisi suka ce kuma masanan rijalus sanad duk wani mutum wanda yake cikin riwaya na hadisi to an gama da shi ko waye shi babu wanda ba a gama ba da shi yace qala al-bazzar wanda ya rawaito hadisin ma kenan zai fara magana al-imam al-bazzar ba'da an akhraja hadithul qissa bayan ya fitar da wannan hadisin wanda asalin kissar muna yanta ne akan shi sai ce la na alamuhu yurwa an aliyin bi hadha lafaz illa bi hadha al-isnad ba mu san ba an taba rawaituwa wani hadisi wanda ya shahi bangaren irin wannan kissar da aka ce wai an ware samun kiran sallah ne a lokacin da annabi ya isra'i da mi'raji da wata riwaya kawai dai da wannan isnad abinda nan muke so ku gane isnadin shi dai ko muku gane ba kal wani ya ce ma a ya zo ta wata riwaya a kawai sanadin shi ne ina wannan da ka gani kawai bakin shi kenan wa ziyad ibn al-munzir shi'i ziyad ibn al-munzir kenan shi kuma dan shi'a ne su kuma dukkan malaman hadisi sun yi ittifaki akan duk wanda ya bayyana akidar shi ta shi'a ba karbar riwaya a wajen shi dan dan bu kuma ce ba kamar yadda ya zo cikin muqaddima cikin sahihul bukhari abdullahi dan abbas ko dan mas'ud ne a cikin su da biyu ɗaya yake cewa a da duk labarin da sahabi ya bada ba abin da ya karba in wani ma yace ya ji daga sahabi ya yarda daga baya aka samu bida yan bida sun bayyana to wannan yan bida da yake kaman zuwa kenan bida abdul qadari bida abdul jahamiya bida abdul mu'tazara bida abdul kawari bida abdul shi'a yani arrafiqa to shi ne suka ce to tunda wannan abin kuma ya bayyana sai ya zama to to duk wanda ya bada labari yace sahabi yace mini kaza shi kuma sahabin yace annabi yace mishi to sai mu tambaya to shi wannan mutum wanda yace sahabi ya ga mishi waye shi a da ba ba ruwan su sahabbai kawai in kace sahabi ya ga ma to su sahabbai a bisa gariya duk wanda kaga an samu a riwaya wanda kaji an ce ai sahabi ne ai an ce wane ne kuma sun yi zamani da annabi an ce matsalici ne a ba sahabi bane mana wuce ya kamata mu rika bambamcewa Allah ka dardar da mu malam yake cewa malam yake cewa wa ziyad ibn al-munzir shi'iyyun shi wannan ziyad dan munzir kin shi kuma dan shi'a ne rawa anhu marwan wa rawaito daga ziyad ibn al-munzir wani mutum da ake ce da shi marwan ibn muawiya marwan dan muawiya ya rawaito hadisin daga wajen shi wa gairihi da wani shi qultu hinati wa laqad bayyana al-imam al-miz babban malamin hadisi gane ulama ul jarh wa ta'dil yace al-imam al-mizzi tabbas ya bayyana bayani fi tahzib al-kamal cikin wani littafi da ake ce da shi tahzib al-kamal a juz'i na shidda safaha ta 408 anna muhammad ibn ali ibn al-husayn ibn ali ibn abi talib min marrawa an ziyad ibn al-munzir shine wanda yake rawaitowa riwaya daga ziyad ibn al-munzir mun gane me yake so ku gane ana Muhammad ibn Ali ibn al-Husayn ibn Ali ibn Abi Talib waye ke waye anan abin da yake so ku gane ya ka suna uku ko to waye daga cikin su wanda yake karbar riwayan a wajen Ziyad ibn al-Munzir dole kun gane haka saboda karku yi yake tilai wane Muhammad ko kun gane ai kalku manci da ya ka maka sunan shi sai ka man sunan baban shi da sunan kakan shi dan kasan shi أن محمد بن علي ابن الحسين ابن علي ابن أبي طالب هل ذكرنا دوايش محمد من مرة عن زياد بن المنذر شيني وين يجي روتوا رواية أو جميني زياد بن المنذر شكو أنك أما منين شي دان شي أنا قلت هينتي والقصة واهية قصة قريات وعلتها كذا من إلتها ما أجنين دي إلا جناه قصة القريات ونسمي إلتها معناه مسألة تقول كسي أبن دي سأكسي بتا إنغانتا بقى saboda ziyad gunil munzir to yanzu nan kuma so ne yake ya maka magana akan ilimi to yanzu shi wannan ziyad gunil munzir gen wai kawai kasance wanda aka ce dan shi'a ne kawai ita ce hujjar da yasa ba aka rubar wayar ko kuma a banda wani akwai wasu hujjoji ko kuma a wannan ita kadai sai illar kawai kasancewa shi dan shi'a shine yasa aka ce ba aka rubar wayar a wajen shi ko kuma a'a akwai wasu illoli daban-daban da wani to shi kenan zai maka bayani yake to awradahu al-imam az-zahabi bil mizan al-imam az-zahabi ya rawaito shi a cikin almizan a juzi'i na biyu safaha ta gomiya tara da uku ya sake rawaito shi safaha ta dubu biyu da ɗari tara da sattin da biyar ƙala waye ce ƙalin zane al'imamu zahabi ko ƙala ya ce ƙala ibn ma'in ya haya ibn ma'in babban malamin hadisi wanda a zamanin shi ana gardama da shi da malik wahi ilimin hadisi ya haya ibn ma'in kenan ko ƙala ibn ma'in yahaya ibnu ma'in wa huwa min ulama al-jarh wa ta'dil yana cikin malamai wanda ko ta ina marwaci yazo sai sun gane shi in ana karbar riwaya a wajen shi su gaya maka in ba karbar ta amma wannan ba san shi ba a fagen ilmi kazzabun yace ziyad ibn al-munzir ta tattan magariyaci ne ba kazibun ba muhammad ba bai a in aka ce kazibun kar ya tattaba da yake kadan kadan aka ce kazzabun me aikin shi da haka makaryaci ne kwalitu ya na ce sun ma'aure da hudu imamun nasa'i sana al'imamun nasa'i ma ya kawo shi yi kitabi hubbu a fa wal maturuki na cikin wani littafin shi wanda ya zasa mashi hubbu a fa wal maturuki na littafi ne ya rubuta sai ya kawo waɗanda suke masu rauni wajen bangaren riwaya na hadisi duk inda ka gan su to wani hadisin bai inganta ba kuma da wanda ake kyalewa magana su ba akan hujja da ita addini littafin ya yi shi ne akan hubbu a fa wal maturuki na ko lokacin da ya zo wannan sai ya zo safara ta ɗari biyu da ashirin da biyar ƙala sai al'imamun nasa'i ya ce ziyad ibn al-munzir abu lijarud masurukul hadis ziyad ibn al-jarud duk da wajen baban shi sai abu lijarud wajen alkunya shi yana da alkunya guda biyu za mu iske guda in sun ka kuma ba su ka ba ma to yana da alkunya guda biyu dai kenan ko shi dai yanzu kun shi dai abinda al-Imam nasai ya ce ko shi wannan mutama wanda shi Muhammad ibn al-Husayn ibn Ali ibn Abi Talib ya samo riwayar wannan daga wajen shi ana ce da shi Ziyad ibn al-Munzir Abu al-Jarud Abu al-Jarud menene ne alkunya ce kenan ko yace matrukul hadith shi hadisin shi ba aiki da shi an bar shi shi kuma ka'idar al-Imam nasai shi bayya barin hadisi ya fasa aiki da shi ya dukkan malaman hadisai sun yi watsi da hadisi saboda saka tsantsan jin kadewa mutum rashin adalci qultu eh nace wa hadha al-mutaqala inda an-nasa'i shi wannan isa da lahi nan ta isa da lahi shine fahimtar matsayin hadisin cewa ai aiki da shi ko ba ai da ya inganta ko bai inganta ba a wajen nasa'i lahu ma'anahu kun san me ma'anar shi yace wa laqad bayyana al-hafiz ibn hajar hafiz al-hafiz ibn hajar al-asqalani ya bayyana cewa fi sharhi an-nukhbah sharhin nukuba shi ne mene nuzhatun nazar ita wani ana ce da ita nukuba to da teka da kuma ta ana ce mata mene nuzhatun nazar ita kuma sharhi ne na mene na nukuba to da teka da yazo safa ta 69 haitu kala yake cewa kana mazhabun nasa'i fahimtar al-imam an-nasa'i ko ka'idar shi ko hanyar da yake bi Allah ya turuka hadisan rajul bayya barin zancen mutum daga cikin marawatan hadisai hatta ya ji tami'ul jami'u ala dargi sai dukkan malaman hadisai sun ce kai wani wani ba a aiki da shi ya haya ibn ma'in ya ce ba idin al-imam dara gudun ya ce ba idin ibn abi hatim ya ce ba idin al-imam al-bukhari ya ce munkarul hadith al-imam muslim ya ce matruk al-imam an-nasa'i ya ce to wannan malaman ba yanda za a yi su tattara kan kuskure saboda ya tabbata dukan su sun yi shi sai ce to tunda haka ne ni ma a bincike na da ne wannan kin dan ban ya dawo da shi da haka kenan ni ma na kwatsa a Hausa dai shi wannan mutumin kenan wanda ya rawaito wannan hadisin wanda yake nuna cewa wai farkon kiran sallah an samo shi ne a lokacin da annabi ya isra'i da mi'raji a cikin riwaya ta akwai wane ziyad ibn al-munzir yahya ibn ma'in ya tani ne kazzabun ɗaya daga cikin malamai ya tani ne shi'iyyun qultu sai na ce wa auradahu al-imam ad-darqutni al-imam ad-darqutni malamin hadisi shi ma ya kawo shi fi kitabihi cikin littafin shi Abu Afa wal Matrukin sunan littafin yazo yi kenan da nawa ne dan al-imam an-Nasa'i a tarjuma na 234 ma'ana a jeran sunaye na 234 sai ya kawo shi a harfin zai duk ko wani marawaci ba wanda sunan shi yake fara da zera shi ne ake jerowa kuma sai a ware wanda ake karɓar riwayarsu da wanda ba a karɓa da wanda aka yi saɓani tsankanin a karɓa ko ba a karɓa ba al'imamu dara gudu ne ya kashi kala da ya kare magana akan shi ya ce ziyadu bin munzir ko ziyadu bin munzir abu jarud kufiya ya ce wannan ziyadu kin ibn munzir abu jarud wanda ake mishi lakabi da wanda ake mishi alkunya da abu jarud kufiyun mutumin kufa ne kun ga fansa mu karin ilimi akan abin da al'imamun nasa'i ya faɗi al'imamun nasa'i ya gaya muku ɗan wani gari ya waɗe muku yanzu al'imamun dara gudun ya waɗe gobe waɗe an abi ɗubail shi kuma ya samu daga abi ɗubail wasabi'i da al'imamun sabi'i wa abi ja'afar muhammadu bin ali da abi ja'afar muhammadu ɗan ali kullu henati wa kadi ya zunnu man ya karau ibaratar dara gudun za ga wani ya yi tsammani wanda yake karanta luran al'imamul kurdubi a ƙa'idar shi na cikin littafin shi abu a ba walmaturukina hazihi wannan itibarin da yace shi ziyad ibn al-munzir shine wanda ake mishi alkunya da Abu Jarud mutumin Kufa ne ya samu ne daga Abu Dufail daga As-Sabi'i daga Abi Ja'far Muhammad ibn Ali sai ka ce ai al-Imam Ad-Darqutni ne bai ce ba komai akan shi mun gane to ba za ka iya gane wannan ba ka gane ka koma Abu Afa wal Matarukin na Imam Ad-Darqutni ne ka diba a muqaddima ne yace a ka'idar shi shi yana da wani ka'idodi kamar yadda duk malamai kowanne yana da ka'idodi shi in ya zano ka kallura a jeran wanda ba karɓar riwayar to ko da bai soke ka ba sa ka da ya cikin jeran su kan gani ko ba gane ba yanzu example didi sai ya zano makaryata goma kallura sai ya ambaci biyar biyar gin hei jalibe sai ba gomi akan kai yanzu wanda kai baka san ba ka'idar shi me zaka ci biyar dai ya ce makaryata ne biyar gwa to kai a fahimtar ka da bai haɗi ba a jinka ne bai san ba halin su ba a'a dukansu magarita ne in ba magarita ba ne za ka kasa jera to shi ya faɗi wa amma a littafin shi yace duk wanda na sa a jeran zayun to in dai sunan shefara da zira to ba ka rabar riwaya shiga ran dan shafi ne kusa mace shambik to da haka kenan wanda bai san ba ka'idan al-imam al-imam ad-dara guduni to yayi sani shi ko in dai sayo ka a cikin jeran gu'afa ko maturukina ko munkarul hadis ko kazzabun to in ya sayo ka ko da bai ce ba kai makarici ne makaricin ne kana wannan ka'idar ka san me yasa na tattasa dan kada wani ya ce muku ai al-imam ad-dara guduni kun ce ya kawo a cikin abu'afa wal maturukina to amma me yace akan shi sai ka ce in kana so ka gane ne yace akan shi kuma muqaddimar littafin kafin a shiga littafin ba wai ni bane zan gama ha goma ka karanta sai ka gani mallan yake cewa eh yajud hadhihi annahu lam yadhkur fi ziyad ibn al-munzir jarhan wanda bai san ba ka'idar al-imam ad-darqutni idan ya ga haka zai lura cewa ai al-imam ad-darqutni bai ambaci ba wani suka wala ta'dilan ko kuma yabo akan ziyad ibn al-munzir wa hadha li adam dirayatihi amma ka san me janyo mishi wannan saboda rashin kwarewar shi bi shartil kitabil mawdu da shartin shi littafin wannan wanda ake karanta fil muqaddima cikin muqaddima me zai me zai janyo wa mutum didi ya ce ai al-imam dara kudo ne ai da yayi ba bayani yace makareci ne kuma bai ce ba shine gaskiya ne kawai ya kawo labarin shi ya tsallake ya wuce kenan tun da ya tsallake ya wuce kenan bai gaba illan shi yace to abin da yake janyo wa mutum ya faɗi wannan magana shine jahilatan ka'idar al'imam dara kudu ne a ina a mukaddima masha Allah to kenan abin da yake ni a nan to in kana so ka gane hakikanin ne al'imam dara kudu ne yake ni to ka koma mukaddimar littafin abu a ba wal masuruki na dara kudu ba na al'imamun na sa'i ba wa ilal ƙaril karim bayanu haza sharaf mai karanta wannan littafin mai girma za mu ba shi bayanin wannan sharɗin na al'imamu dara kudu ne wanda shi kaɗai yake da irin wannan ƙa'idar a wannan baba ƙala abubakar أحمد بن محمد ابن غالب الخوارزمي عن البرقائي كوكما عن البرقاني طالت محاورتي مع أبي منصور إبراهيم بن الحسين بن حمكان يتي من ددي كوكما تاددي تتمنا واتا tare da ni da wani mutum wanda ake ce da shi abi mansuwar sunan shi na kirki ibrahim ibn al-husayn ibrahim dan husayn ibn hamkan dan hamkan yace mun dade muna tattauna da ni da shi li ajil hasan ali ibn umar wai ali ibn umar al-imam ad-darqutni sunan shi ajirgi ne ali sunan uban shi umar ibri sunan al-imam ad-darqutni ali sunan uban shi umar muna tattauna akan cewa to wai shi al-imam ad-darqutni ya yake irin wannan abin biya rikita mutane wajen karatun hadisi sai ce menene kenan shi wane kenan mu lura fa shi wane kenan wanda ya faɗi wannan magana ba ku rike ba abubakar ahmad ibn galib abubakar ahmad ibn muhammad ibn galib al-kawarizmi al-burqani ma'ana da kenan yanzu ba da dangantin shi ba ne al-imam al-burqani mun gani yace mun dade muna muhawara muna tattaunawa muna gardama da wani mutum wanda ake ce da shi abi mansur sunan shi na kirki ibrahim ibn al-husayn ibn hamakan li ajil hasan ali ibn umar waya shi Ali ibn Umar ma'ana al-Imam ad-Dara Qudni sai ka mutane a jeran hadisai kuma sai talibi ya besu ba kuma bai kushe su ina wannan muhawarar da take shi ɗayan yana fama tabbata su shi kuma ɗayan ina irin wannan abun wanda shi wannan malamin yayi gaugawa ya mana bayani akan shi to dan kada wani wanda bai karanta ba ka'idar al-Imam at-Tirmidhi al-Imam dara gudu ne ya ce ai al'imamu dara gudu nan ma da suke sa ya ka a cikin abu a bawar maturuki ai da ya ka labarin shi ai da ya ce ka kun to shi ne sai ta saurara ka ya ce in kana so ka gane me ya ce kuma mukaddima in kuma baka gane ba to ga wata muhawara da aka yi daga cikin ɗaya daga cikin manyan malaman shi wani almajalashi al'imamu al-burqani da wani mutum da ake ce da shi ibrahim ibn al-husayn to gashi nan me suka yi afallahu anni Allah ya yayi min Allah ya yayi mana wa anhuma da dukkan su gabaki daya ilmatu rukin min ashabil hadith dangane da waɗannan mazaje wanda al-Imam ad-Darqutni ya ka a cikin littafin shi wanda ake ce da su al-maturuki na dan Allah ko ayi hankali ko Abdul Razzaq littafi ne diba babban malami wanda ke cikin kula maqul jarhi wa ta'dil ya rubuta diba da yazo unwaul kitab unwanul kitab alaman littafin ma wasu nan al-maturukina ad-du'afa wal maturukina wannan littafi ne wanda na rubuta akan wanda ake kyale masa ruwa don Allah aka kyale ma ruwa an yarda da kai ko ba a yarda da waddu afa kuma da masu rauni ko jan bangaren karfin tilawa ko jan bangaren ihtilali bisa bambamta tsakanin Ali ibn Ali da Husain ibn Husain wanne ne sai ka samu Husain ibn Husain dari daga cikin su kuma wasu ana karbar ruwaya su wasu kuma ne kuma amma kai baka iya bambamta wanne ne ake karɓar wanne ne ba karɓa ai aiki da kai dolan ka yi ka samu hazaka ka lura da kiyayewa da lura na cewa wanda ake karɓar riwaya a wajen shi da wanda ba a karɓa hana abada ba sa zo ba dai saboda wanda ake karɓa ne gaskiya ne wanda ba a karɓa ba ina fatan mun fahimta to malam nan yake so nuna mana cewa ambatan littafin kadai da abin da yake so nuna ambatan littafin kadai da da suna to ya nuna maka cewa tunda hali ya kashi a cikin almaturu kenan kenan me ake nihin kenan da ya kasu na shi a cikin almaturu kenan jumla ta mubahama ko wanda ake kyale musu magana wanda in kaga a riwaya na hadisi sun ce to kar ka yi aiki da ita dan Allah a kawo hujjar shi ko kala ka yace sunan littafin kadai ya nuna maka cewa duk wanda al-Imam Ad-Darqutni ya kashi a ka'idar hadisi fata qarrara bainana fata qarrara bainana ko fatu qarrar ko ace fata qarrara ko fatu qarrar sai aka tabbatar tsankanin mu wa bainahu da tsankanin shi ala tarki man asbatahu sai mu kiyaye a bisa kan barin karbar riwaya da duk wanda ya tabbatar shi ala hurufil mu'jam fi hadhihi al-waraqa a bisa kan harfi na mu'jam fi hadhihi al-waraqa me yake ni da harful mu'jam eh me yake ni da harful mu'jam shine harafi wanda za a ɗauko ɗayan shi a cikin jumla sauran ya ture ko kun gani kamar yanzu example za a rubuta ziyad ibn al-munzir wanda kar kuma ce duka hadisin akan shi ne duka ake tattamana matsaryaci ne ɗan shi'a ne ya ce filati yake ba mai gaskiya ba ne to shi kenan da me zai rubuta yanzu zera zai rubuta ina ya rubuta zera sai ka ce waye wannan to in ya can gaba kuma ya kawo ismu sahih sai ka isa man nasa idan kada sa ka ilfi ba ko ka gani amma malaman hadisi ko bai faɗi ba sun san da wai eh wannan wai kamar dan ya hudda mutane daga cikin shubha ne to gashi nan dai abin da yake ai duk lokacin da kaga al-Imam Dara Qudwani eh zano al-maturujina rijalikin da ba ka karɓar riwaya to in ya sa ka ajeran to a ka'idar shi yana nin kai ma ne ba ka karɓar riwaya ka ya hazihil waraqat a cikin dukkan takardun da ya rubuta littafin shi qultu hinati wa bihaza yatabayyanu da wannan nema yake bayyana anna kullu man zakara sumuhu fi kitabin bu'afa wal maturukina duk wanda al-imam ad-dara guduni ya ambaci sunan shi a cikin wannan littafin wanda ake sai da shi abu'afa wal maturukina lid-dara guduni faqad ajma'a ala tarkihi al-a'immatu salasa to wayannan manyan malaman guda uku to sun yi ijma'i akan wa barin riwaya shi rashin kawo hujja da zantan shi su sun zauna ga'idar ko ka gani dukansu almajiran shi ne malam yake cewa da wane da wane kenan al-burqani wa ibnu hamakan wa darabud ina wannan malaman guda uku ku kiyaye al-burhan al-burqani wa ibnu hamakan wa darabud duk wanda ko ga diba sun tabbata su da sunan shi a jiran al-matrukina ko kuma sun tabbata su da sunan shi a jiran abu afa'u to wannan faka dai ji ta ma haula il a'immatu salasa ala tarki wannan manyan malaman guda uku al-imam al-burqani al-imam ibnu hamakan al-imam ad-darabud to sun yi ijma'i ne akan wannan mutumin ba ka hujja da zantan shi kuma duk inda kaga zantan shi wasan shi ba karɓar riwaya shi to in ma mutum bai san ba ka'idar al-Imam Dara Qudni to gashi an bayyana yanzu akwai iltibat babu iltibat qultu he nace wa laqad awradahu al-Imam Ibn Hibban kai ba ma wannan ba kare al-Imam Ibn Hibban ya kawo shi fi kitabihi al-majruhina cikin wani littafin shi shine wa'inda aka soke su me yake ne da wa'inda aka soke su ma'ana wa'inda suke da illoli wanda wannan illolin suka wajabta cewa ba a karɓar riwayarsu ya kawo shi a juzi'i na warko da juzi'i na biyu da juzi'i na uku jiwa don wai ka san shi ya tashi a juzi'i na warko juzi'i na biyu na uku wa kala da ya kare ya kawo harfin zari ya kuma ka'idar al'imam wa kenan haddara kuduri ya ce ziyad ibn al-munzir abu al-jarud as-saqafi kun ga wajen danganta gare shi ne aka samu sabani da al'imam dara kuduri ya al'imam dara kuduri ne yace al-kufi shi kuma ibn hibban yace mene as-saqafi to wannan amma ka'idar ilimin hadisi ba komai bane tunda mutum ya iya zama a wannan garin kuma daga baya ya kaure kuma wani gari ko za ku ga a riwaya ana ta al-makki thumma al-madani wani lokacin ma za ka ta al-makki thumma al-madani thumma al-kufi yake so a nuna maka ya zauna a makka daga baya ya kaura kuma daga baya ya kaura kufa Imam Dara Kudu ne ke cewa kana rafibiya shi matsalar shi ziyad ibn al-munzir dan shi'a ne shine matsalar shi to banda wannan ka iya tambaya wai kawai matsalar shi dan shi'a ne ita ce matsalar ita kadai ce hujjar da yasa ba karɓar riwaya shi ta a'a hallo ba anan ba aka tsaya ya ba ul hadis yana kirkirowan hadisi na ƙarya eh dora shi a cikin riwaya fi masalibi ashabin nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam wajen sukan sabon manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ko ga gani wani abu wanda abubakar ya ko umar he juyi he sa ali ibn abi talib ba ba kissa da ta inganta haka kawai sunan ne yake canza dan Allah ba masu ilimi ba zai iya gane shi bibi ne wani abu na kayan da kai na wanda ya kamata duk murya ta yaba mai shi kuma da zo wajen ruwa ya sa ba ba dan gwata ne kuma kai baka san ba labarin ya yake wai zai iya gane a ƙarya shi sai wanda suke tsaye akan al'amar yaba ul hadith matsalar shi yana kirkirar hadisi na ƙarya fi masalibi ashabin nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam a cikin sahabbai na manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa yurwa sannan kuma an rawaito fi fadail ahli albayt ashiya'an kuka sai wa yarwi fi fadail ahli albayt ashiya'an ma laha usul sannan ya rawaito kuma wajen fadalar ahli albayt wasu abubuwa wanda ba su da asali a addini to nan kulura abinda ibn hibban yake ne a cikin al-majrurina yana rawaitowa dangane da faraloli na ahalul baiti abubuwa diyawa wanda ba su da asali to nan ne yake ne da ahalul baiti zuwa gina kun san akwai bambamci tsakanin fahimtar ahalul bait fahimtar ahalus sunna wal jama'a kuma da yan shi'a yanda ahalus sunna wal jama'a suka fahimta ahalul bait to su yan shi'a ba haka bane fahimtar su a wajen yan shi'a di ba in aka ce ahalul bait kun san zuwa ahalul bait ali wa fatima wal hasan wal husayn wannan su kadai ne ahalul bait aliyun wa fadimatu wal hasan yanzu in tambaye ku dan Allah wannan su kadai ne ahlul bait daga cikin ka iya karuwa ali aqil ali ja'far ali abbas ali hamza kuma kankan katama an tsallake an yi babban tsallakuwa inna ma yuridu Allah li yuzhiba ankum ar-rijsa ahlal bait wa yutahhirakum tatheera wa dhkurna ma yutla fi buyutikunna min ayatin lahi wal hikima inna allaha kana latifan kabira su ai ahlul bait na farko kan awarin lissafa ahlul bait matan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam to a wajen yan shi'a kaka bikin matan manzon Allah babu ahlul bait din ka jiba dan Allah ma nura kaga dan tsagoran zalunci da san kai da gaba da tsana wai ita nassi na qur'ani ma da ya sabko su ai ahlul bait matan annabi mun gane tukwan a cikin hukunci na fiƙi kenan iyan shi ya sace ko ga gani amma da suka zo fa wanda wai aka san ko ayal a kansu ya ga su ba su bane ahlul bait wai su ayal ahlul bait wanda ayal kuma bata sauka ba a san dan Allah wannan kan mamaki ne ko ba kan mamaki bane to wannan yana daga cikin sun'u shi'a shine aikin shi'a la tahillu kitabatu hadithan a ƙarshe sai ibn hibban yake cewa bai halatta ba ma mutum wanda ke rubuta riwaya ya rubuta riwayar ziyad ibn al-munzir ka rubuta riwaya shi ma ba duk inda ka ga riwaya in dai yana cikin ta to kai ne rubutawa bai halatta ba ka rubuta riwaya ka ce an an ne an ziya ibn al-munzir in ka rubuta kai ma kuskure ne kai saboda kai taimako akan akan sawa shubha a addinin Allah kana yahya yahya ibn ma'in yace ziyad ibn al-munzir abu al-jarud kazzab magana ta nawa kenan ta biyu sai dai ka iya cewa ita wata magana an samo ta ne a cikin mene a cikin al-mizan nawa ne na Imam Zahabi ita kuma wannan magana an samu ta ne a cikin al-majruhina na Ibn Hibban Yahya Ibn Ma'il yace Ziyad Ibn al-Munzir wani mutum da ake tare shi Ziyad Ibn al-Munzir Abu al-Jarud ana mishi alkunya da Abu al-Jarud kazzabun aduwullahi laysa yusawi falata makariyati ne makiyin Allah ne baya daidai koda da kwabo koda da biye baya daidai a to makariyati wanda ke jingina ƙarya zuwa ga manzan Allah wanda ke jingina ƙarya zuwa sahabi na manzan Allah wanda ake kawo faralan abubakar ya ture ya kambata Ali ibn Abi Talib a gurin shi don ba ce ba makiyin Allah ne wai makiyin Allah to ƴan uwa kun ji abin da malam ya ce qultu he nace wa akraja hadhihi alqawl bi sanadihi al-imam al-hafiz ibn Addi ai ba kare ba haka hallo ibn Addi in ulama al-jarh wa ta'dil shi ma ya fita da wannan maganar da sanadin shi fi kitabihi a cikin littafin shi al-kamil al-kamil mun gani in gadi ba a juz'i na uku safaha ta 189 yana magana akan tarjuman ziyad lamba ta biyar suna kwakwace safaha ta 619 shi ma ya ce wannan ziyad ibn al-munzir jin kazzabun ziyad ibn al-munzir kazzabun makaryaci ne ba aiki da riwayashi wa bi haza ya tabayyana lil qari'il karimi da wayannan hujjojin da aka zano ne yake bayyana a gare ka ya kai mai karatu mai girma anna hadhihi al-qissatu wahiyatun wannan qissar qissa ce ta ƙarya bata inganta yanzu gobe kuma zai maka bayani akan masu hafi kissati barul azan abinda kuma ya inganta a sunna farkon inda aka fara samu a kiran sallah a musulmi to kaga ka'idar sunna shine annabi wal isbat annabi wal isbat annabi ma al isbat ka kore kuma ka tabbata su kuma ba da maganar ka ba da maganar malam yanzu anan kun lura akwai maganar malam su wai suke magana al-imam az-zahabi al-imam ad-dara guduni al-imam al-mizzi ibnu hibban ibnu hamakan al-imam al-burgani ko ba su bane suke magana mu da bamu sai ba komai ana to shine malam yake cewa idan mun koma baya yace kaga wanda ya fara karyatawa shi kanshi wanda ya huddo kissa wanda ya fara rawaito kissar shine wa al-imam al-bazzar a wani lissafi da ya kuna rigewa kashful astar ya tabbatar da cewa wannan kisan ƙarya ce bayan shi wafa da ƙaryata ta ina so ku biyo kisan bayan shi al-imam al-miz a cikin tahzibul kamal shi ma yace wannan mutumin makaryaci ne ba karbar riwaya shi bayan shi wafa da ƙaryata wannan kisan ta cewa wai an samu asalin kiran sallah ne a lokacin da manzon Allah ya hausa wafa da al-imam az-zahabi a cikin al-mizan bayan shi wafa da ƙaryatawa al'imamun nasa'i a cikin abu a fa walmatarukina bayan wafar karyatawa ibn hajar al'asukalani a sharhin nukuba ma'ana nuzhatun nazar kenan go bayan wafar karyatawa kuma al'imamun dara gudun bayan kuma wafar hallo karyatawa na'am ibn hamkan da mine da al'imamun burkani to bayan su kuma hallo wafar karyatawa hallo ibn hibban bayan su hallo ba fara karyatawa yahaya ibnu ma'in to dan Allah yanzu malam wa'annan manyan malaman wanda duk wanda ya san ilmul musbala na ka'ida ta hadisi ka san wa'annan malaman ƙarya ce su magana kai ka tuye saboda duk duniya da su ne take yi su ne suka yi kowa sanin riwayoyi da halayensu a wadun rawi wa kaza wa kaza to da haka yan uwa kenan cewa abinda zamu ce a nan kenan kissar da aka rawaito cewa an samu farkon kiran sallah ne a lokacin da aka yi isra'i da mi'raji wannan kisan ƙarya ce ne illarta shine a riwayar akwai ziyad ibn munzir wani mutum da ake ce da shi ziyad dan munzir wanda mutumin kufa ne sannan daga baya mutumin saqif ne sannan kuma duk malamai sun yi ittifaki akan cewa shi wannan mutuma makaryaci ne da haka kenan wannan kisan bata inganta ba duk wanda ya ji wannan karatun da muka yi kenan to duk inda ka ji ana karanta wannan kisan idan ka sanarwa mutane cewa wannan kissar kissa ce ta ƙarya sannan in sha Allah ran litinin kenan ko ban san ba ko subdu ma a iya katari a yi idan in ma gobe dai ba a yi ba ran litinin in sha Allah za mu komo cewa to tun da mun samu hujjoji wanda suke nuna cewa kissar da take nuna an samu kiran sallah a sama ƙarya ce to yanzu me hakikanin ya aka yi aka samu kiran sallah domin a ka'ida in ka ture to dole ne ne ka tabbatar insha Allah subhanahu wa ta'ala idan Allah kai mu gobe ko jibi ko gata za mu tabbatar kissar da take nuna cewa ga yanda aka yi aka samu kiran sallah kuma da hadisai wanda suke ingantattu wanda dukkan malaman fiqh da malaman tafsiri da malaman hadisi sun tabbatar da su kuma za mu kalli ta wanda suka kasu kuma da wanda suka inganta su wa ma kana min sidiqin fa min Allah wa ma kana min khaba'in aw zalalin fa minni wa min ash-shaytan wa astaghfirullah li wa lakum babu me wata magana akan wannan abin da muke babu subhanaka allahumma rabbana وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. استوت رأسه وسد الكلام